an fahimta ko na bismillahir rahmanir rahim matashin karatun na gaba shine al-insha mun gane mun dai gama da kamar ko to kar mu manta al-kalam za mu iya kasa shi haka ko fihi mene khabar wa maza wa insha وانقسم الإنشاء إلى إلى اثنين الإنشاء الطلبي سكما الإنشاء غير الطلبي kada manta in an ce a talab nema aikata wani abu ko to al-insha'u talabi a dai takaici kawai shi da nau'o'insa shine uslubi ne na magana wanda za a neme ka ka aikata wani abu wanda za a neme ka yin wani abu ko dai aiki ne fisikali ko kuma ba aiki fisikali ba ya shafi na farko akwai amuru akwai kuma nahayu akwai kuma mene na akwai kuma istifam ko sai kuma mene na shi ganin ko sai ni da'i na shi amur shi na baka umarni amur kuma din yana da hanyoyi akwai hanyoyi guda hudu ko biyar da ake bi a yi umarni nida shi ne kira nida shi ne kira yanzu duk lokacin da aka kira ka ya mamuda so ana son ne ka ba da hankali ka aikata wani abu na ba da hankali ko ana son ne ka ci gaba da abin da kake ana son ne ka ba da hankali kaga dai dole ai za ka yi wani aiki ko to akwai uslubi da ake yi na nida'i akwai nahyu shine hani ana san ne ka kame ko akwai istifam tambaya akwai lokacin da za a tambaye ka ka ba da mene ka ba da amsa tamanni akwai kuma yadda za ka aikata wani aiki da zuciyarka ka gari a cikin takaice a nisha'u talabi uslubi ne na magana wanda ake nema ka aiwatar da wani abu ko kai motsi mun bince wannan ko ko dai ya zama physically ko kuma ya zama to ma'anawi ko kuma ya zama to hissi ko hissi ko ma'anawi sai kuma in sha gairu talabi ya hada da mai da mai da mai da mai suna da yawa aha ta'ajjub na madh yabo ta'ajjub mamaki madh yabo zammu kushewa accusation wannan phrase kasam rantsuwa raja fata kaga gaji ga fata kishin shi ne tamanni ko to duk dai zamu gansu dai insha Allah subhanahu wataala mun gani Allah ka samu dace al insha'u talabi to mu goma ka'idan mu al insha'u nau'ani insha'i nau'i biyu ne akwai talabiyun a gaigaidu talabi fa talabiyu abinda ake nufi da insha'u talabi ma yustad'a ma yustad'a matluban shine abinda ake a ma yustad'a matluban shine abinda ake a kiranka domin domin samar da wani abu watan shine nau'in insha'i wanda za a neme ka za a nemi wani abu za a nemi aiwatar da wani abu za a nemi aiwatar da wani abu gaira hasil waqt talabi wanda ba shi a lokacin da ake magana ma'ana gairu waqi gairu wake waqtar talabi za a nema ne a aikata wani abu ko a aiwatar da wani abu amma abin nan ba shi a lokacin da ake magana kaga aikata zai zama ne fil mustaqbal kenan ko wa yakunu uslubina li insha at-talabi kuma yakan kasance ne da al'amuru umarni annahyu hani al-istifham eh, tambaya at-tamanni guri annida kira wa gairu talabi kuma da zamu ga nau'insa a cikin wani littafin wa gairu talabi akwai kuma al-insha gairu talabi ma la yustada matluban shine wanda ba a neman aiwatar da wani abu wala husiyagun kafira na sigogi da min ha daga cikin su at-ta'ajjub wal madhu at-ta'ajjub mamaki siga ne na mamaki wal madhu da siga na yabo wal dhammu da kuma siga na kushewa wal qasamu da siga na rantsuwa wa af'alur raja'i da kuma af'al da ake neman fata na aikata wani abu wa kadhalika siyagul uqud da kuma sigogi wanda ake amfani da su domin a kulla wani abu kaman kasuwanci da makamancin wannan kaman kyauta da makamancin wannan to ga eh, ga al'amsila nan ko ahibba li ghayrika ma tuhibbu nafs- ma ma tuhibbu li nafsika ahibba fi'il amri ne na ahabba yuhibbu ko ahibba ka soma kanka a- ahibba li ghayrika ka soma waninka ma tuhibbu li nafsika abinda kake soma kanka yanzu nan wannan wani irin siga ne siga ne na umarni ko ko ba umarni ba umarni ne ko wal amru min siga a halil amru min s- min min min al insha'i talabi aw min al insha ghairi talabi shikenan kaga wannan al- a- a- ahibbal ghairika hadha insha'un hadha jumla insha'iyya ayu nau'in min al insha hadha kaga wannan ai bai bai bai da alaka da wani istiyara ko kuma ka gani don wannan za a iya fahimta su wannan ko dan primary yan islamiyya ne kai ma za su yi ganiya min kalamil hasan radiyallahu anhu yana da mag- daga cikin maganar hasan da yakan ce la tatlub min aljazai kakka nema na sakamako illa bi qadri ma sanata sai dai gurgudu abin da ka aikata لا تطلب هذا أسلوب نهي هذا أسلوب نهي وأسلوب النهي من الإنشاء الطلبي ما الله وكان أبو الأتاهية بام لسوا هوسا من لسوا هوسا بتا بري بتا أي أمر نينكو إنشاء نيوني إدي طلبي بري إنشاء ني طلبي تو أقال أبو الطيب أبو الطيب بن تنبينا cewa على مال سيف الدول- دولة اليوم آتبا فداه الورى أمضى السيوف مضاربا مضاربا على جماعة كسورارا مال سيف الدولة اليوم آتبا ما آتبا لسيف الدولة اليوم يو فأنوا يجري باب آتب ونمي zargi mai aibantawa ga saifin dola ya an wayi gari babu wani wanda yake aibanta saifin dola fadawul wara fansan talikai gare shi amda suyufi ai amdahu nan ina yaban amda suyufi mafi zarcewa fiye da takubba wata mafi zarcewan takubba ina yaban mafi zarcewan takubba watan ina yaban shi saifin dola wanda yake ya fi takubba zartar da al'a- al'amari in yi magana maganar shi na dinnan kai tsaye za ta wuce sai ma ta wuce takobin da aka yi sara da shi kafin takobin ya sara shi na shi umarnin hajjar riga zattu to amda suyuf amda suyufi mafi zarcewan takubba madariban wajen bugu wannan wani irin siga ne wannan anan jama'a ku saurara yau fa ba wani wanda yake yaban ai ba wanda yake aibanta ya saifu daula ina yab a'a a kafin ma zo in sha'in wannan wani irin uslubin uslubin nau'in magana ne ana madahu ne nan yabo ne ko to yabo kuma na cikin wani irin nau'in uslubin insha'i na'am A'a, a dunkule nan a takaice yana yabo ne kawai ba. Yabo yake yi. Ba ku ji abin da na fassara ba? Yau babu mai aibanta saifin daula. Kuma fansanta da kai gare shi ga baki ɗaya shi ne kuma ya fi dukkan takuba iya yanka yabo ne yake yi a nan to yabo nan sigan alhada sigatul madhin ko wa sigatul madhi min al mene min al insha'i a talbi ko gairi talbi ina yabo ne nan ku duba a wajen wajen lirabi ne in ka zo zaka ce fadahul wara in ka zo kaga amda suyubi amda suyubi anan zaka ce maf'ul bihi mansubun bi fi'lin mahdhuf kun gane ko wa taqdir ibara amdahu amda suyufi mudariba kaman can faɗin Allah madaukin sarki wasa'ilina wa firriqabi afwan kafin nan wasabirina fil ba'sa'i wa dharra'i kaga wasabirina nan suka ce madahi ne yabo ne Allah ke yi kuma yana yaban domin in kullun me farkon ayan laysa albiru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ika wal kitabi wan nabiyina وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سي الله سي يتي والصابرين كو والسائلين عفوا تو في الباساء والضراء والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة تو جميل جدا كل ورد كيو والموفون دواون نيكو fil basa'i wa dharra'i sai mene wal mufuna bi ahdim idha adu dawawun dawawun ko amma gaba sai aka ce mene wasa'ilina da ya'un ko to ai da atafi ne sai a ce wasabiruna amma sai aka zo da shi da ya'un ko wajen nasba kenan to nan wa amdahu as-sabirina malamai aka suka fassara shi sannan kuma ina yin yabo ina jinjina ga masu hakuri wajen tafsiri ne za ka gane wannan da'am wasa'ili ne kuma mun bincin nan ko to a nan yabo yake yi na? a ta bakar dai eh wasabiri na no ita ce ta ta bakara wasa'ili na fi ta bakara ba na'am a banzan da bata kun banci wannan mun banci wannan so yabo yake yi a nan yau an jinjina ga mai martaba sarkin zazzau yau an wayi gari mutanen zariya sun wadatu da kyautansa yaya nan me nake nan me nake maganin me nake yabo ne ayi Allah ji kamanan Jafar kai yau duniyar tafsirin Najeriya ta ingantu yabo nake yi gaman Jafar kuma nake yi mun bincin nan ko to bari mu gani bari mu ji wani kuma nan waqala Hassan ibn Sabir Hassan ibn Sabir ya ce ya laita shi'iri wa laita tayra tukhbiruni ما كان ما ما كان بين علي وابن وابن عفان nan suka ce ai kun gaya ya ai tana shiga mu jumla ce ismiya ba fi fi'liya ba domin laita ai fi'li ne ko ya tana kan shiga mu jumla ce ismiya murke wannan to sai ka ce ya qaumi akwai qaum da bika ba amma kai za ka dara ya qaum ya ku mutane laita shi'iri kai can waka na walaita tsairi tukbirni kai ce ma dai dadi a ce tsuntsaye za su bani labarin ma kana irin abin da ya gudanantu tsakankanin bayan aliyu tsakanin aliyu bin abi talib gwamni affan da usman dan affan ya laita shi'iri walaita tsairi tukbirni ga shahid nan nan ne muhalli shahid dinmu point of view dinmu to wannan wani irin bayani ne ne ke kamuna nan tamanni ne a nan ga laita laita littamanni ka kuma tajin na hau ku gane ko masha Allah to tamanni din nan minal uslubil minal uslubil isha'i talabi au gairi talabi hala ba da lada yan uwa ga fa suna cin alkurani fa qul huwallahu ahad wa aqimus salata wa atuz zakata insha'i ne talabi jumla eh, insha'i ne talabi ko ko kai talabi ka gani halaba da lada diga suna cikin alkur'ani na'am wa qala abu tayyib abu tayyib mutanabi na cewa ya man ya'izzu alaina an nufariqahum wujdanuna kullu shay'in ba'dakum adamu ya man ya'izzu ya waɗanda yake yin wahala ya'izzu bi ma'ana yas'ubu yas'ubu ya wanda yake al'amarin yakan yi wahala alaina a kanmu an nufara kahun mu rabu da su ya ku waɗanda yana da wahala a ce mu rabu da su wujudanuna samantuwan mu wujudanuna kulla shay'in samantuwan mu ga komai ba'adakum bayan ku adamu rashi ne ya manya izu ya ku waɗanda yanzu yake wahala mu rabu da su duk abin da za mu sama bayan tafiyanku kamar ba shi ne to ku dubi wannan uslubin tun da ka farko haƙar ke wani irin uslubi ne anan nida jamil jiddan ba gaya ba haza nida'un ko to wani nida min uslubi maza alinsha addalabi jamil wa qala samma bin abdullah sama da abdullahi na cewa binafsi tilkal ardu ma atayibar ruba binafsi kai ina ba da fansan raina tilkal ardu ga wacannan ƙasan ma atayibar ruba babu abin da ya fi babu abin da ya fi tuddu babu abin da ya fi wannan jigawa kyau arruba shine ƙasa mai tudu ma atayibar ruba babu abin da ya kai wannan kyau kai ina mamakin abin da ya kai wannan guri kyau wa ma ahsanul mustafa kuma babu abin da ya kai al-mustafa wannan gurin zaman walmutarabba'a babu kuma abin da ya kai wannan gurin mai don sai kyau ina mamakin haka wannan shi menene yannan ta'ajjub ne ma atayaba ma ma ahsana dama ta'ajjubi na da ma'uzin ma'auni guda biyu ko to kun gani wannan matsalan na hauni shi ne zai ƙara saka kabanci wannan abubuwan ma atyaba kamar ma af'ala ko sigan ta'ajjub ma af'ala da af'il bihi to nan sigan ta'ajjub ne mamaki ne na kam wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna allaha yabsutu rizqa ya wannan wani irin uslubi ne nan ta'ajjub ne nan to ta'ajjub أهو من صيغة الإنشاء الطلبي أم غير الطلبي نعم غير الطلبي كاي ما دلا أما بعد وقال الجاهز في كتاب من كتاب جاهز كتاب أتشمو التابي أما بعد أما بيان هكا فنعم البديل كاي ما دلا دا بديل مسنيا من الزل من الزلة من الزل من الزلة دكا آه تنتبه الاعتذار شين يزما ba da uzuri ma'ana fani'imal badilu al'itizar min zalla ma dalla da ba da uzuri ya zama shine musanyin tuntuɓe gobi isal awadu tirda musanya min taubati da katuba al-israr ya zanto naciya wato gobi isal awadu al-israr min tauba tir da nacewa da mutum zai akan zunubi bayan tuban da ya yi to amma ba'du fa ni'mal badilu min zallati al-i'tizar wannan wani irin siga ne siga tu madihin ne nan ai gashi ni'ima ko akwai ni'ima akwai ni'ima akwai habbaza sigogin yabo ne ai ko to nan siga insha'i talabi ne ko gairi talabi gairi talabi jamil wal wabisa al'awadu min at-taubati al-israru nan kuma fa azammu ne tir kushewa ne nan to wannan wani irin kuma siga ne anan kaga insha ne gari talabi wa qala abdullah bin tahir la'amruka ma bil aqli yuktasab al-gina wa la bi iktisab al-mali yuktasab al-aql la'amruka ina rantsuwa da wanda ran raina ranka ke hannunsa ma yuktasab ma yuktasab al-gina bil aqli wallahi ba da hankali bane ake samun hankali ba da hankali ne ake samun wadata ba ina rantsuwa da wanda ranka ke hannun shi ba da hankali ne ake samun kuɗi ba duk wanda ka yi kuɗi ba wai hankalin shi ba shi ba wala yuktasabu al-aqlu ba kuma a sabon hankali biktisabil mali dalilin samun tun dukiya wato babu yadda za a ce mai koyi kuɗi shi zai saka samu hankali to wannan wani irin siga ne nan siga ne na kasam ko rantsuwa wasiqatul qasam min min al- min aqsam insha'i al gairu talabi jamil wa kana zurumma zurumma yake cewa la'allan hidara dam'i yuqibu rahatan min alwajd aw yashfi shajal balabila la'allan hidara dam'i to watakila gangarowan to assalamu alaikum ina littafin nan na wannan wannan da ka sai mun ka fito mana da shi na wurshin nan minnatu fil arsh to da Allah ana son guda biyar wani sauran kenan ko? guda biyar wani sauran kenan na wani na wani sauran kenan ka gani ka gani minnatu fil arsh wanda ka turo min na ruwan warshe nan no no matanin kawai matanin ba ka fitar min da wasu guda goma guda 20 makwanaki kamar wannan ka gane shi minnatu dhil arsh wanda a ce abu kaba din aka sa min hatu Okay, to na gane.
yawa to 1000 ne kun zan baka abunan din an jima yawa Eh, ranar mandi kana ganin zai yi kafin mandi zai samu kafin mandi to Allah ba da iko ne to Allah ba da iko ne na'am waɗannan wasu abin ne masha Allah filadhiya kai barakallahu Allah ya sa albarka la'annal hidar al-ma'iha hadam'i ina fatan gangarowan hawaye in hadara ya gangara la'allan hidaral dam'i ne yiwa gangarowan hawaye daga kunci yogi burahatan karkin shi zai iya samar da hutu minal wajiri na baki- daga bakin ciki aw yashfi ko kuma ya warkar da shajal balabili bakin ciki irin na bala'u'a nan mene wani irin usulubi ne wannan na'am arraja ko na'am eh fata ne ayi ke yi wai ma'ana a kai akwai wanda ma mace ce in kai mata wani abu ita in bata kuka ba to ba ba- ba za ta wuce ba ka gani sai sai ya zubar da hawa to shine ke fatan Allah ya sa zubar da hawayen nan da yi akan kuncinsa ya zama karkensa ya zama hutu hutun zuciyarsa daga bakin ciki kun gane yawwa ko kuma ya warkar da bala'u'an da ya haɗu da bakin cikin da ya haɗu da su ta hanyar bala'u'a to kaga wannan raja'i ne ko wa raja min insha'i gairu talabi wa kana akhar wani kuma yace asasa ilin zu hajatin an in mana'atahu min al yawm su'ulan an yakuna lahu gadu zamu takadiri asasa ilin ina fatan wanda yake roƙo zuhaja ma'abucin bukatuwan nan in mana'atahu su'ulan ai mas'ulan masdar ne bi ma'ana ism maf'ul mas'ul kad utita su'ulaka ya Musa ai kad utita mas'ulaka ya Musa kun gani in mana'atahu su'ulan idan har wata rana ka tan- ka hana shi abin da yake tambayanka min al-yawm a yau an an nakuna gadan lahu ya zama gobe yana da shi ma wannan abin wato ma'ana ina fatan mabaracin da ya zo ya bara ka hana shi a ce shi ma gobe ya samu nan shi wannan wani ne musulmi ne wannan raja'i ne wannan fata ne to wani irin musulmi ne in shi- ɗalibi ko gagaru ɗalibi alhamdulillah ya fita سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك.